أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى ال- إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلو تري إذ يتوفى الذين آه، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض بر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم آه، إذ يقول المنافقون هل يمضي أنا كم مكان يأتي بدر kamar yadda maulana shi da jirla wa ta'ala an yi karanta mana a karatun jiya cewa lokacin da shekai ya zo ya shiga wani katon mutum cikin mutanen makka da gazaran maka rusai shi ya zo da runduna ya ce musu na galiba na kuma yau wa minan nasi wa inni jarun lakum falamma tara an ta sai ta ina kasa ala ajibai fa kala inni bari kun ni ale ma la tara inni akafullah والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون فبشدة يقول سي سوى منافقين أنا waɗansu malaman tafsiri sun ce wayannan munafukai sun yakin badar a cikin mutum ɗari uku da sittin ɗin nan ba wanda ba munafikin ma da ya fito da za a ce ko akwai munafiki ba Allah da ya fi kowa sai munafiki sannan na biyu akwai waɗanda sun musulunta din a zuci amma an fito da su badar waɗansu imanin suna da rauni shi yasa ba su hijira ba to shi ne wasu malaman da suke cewa a cikin su ne waɗanda suke gani da suka ga yawan kafiran makka da karancin muminan suke cewa garra haula ibnu lalle waɗannan muminai addinin su ya yau da su ya kuna ɗari uku da goma sha uku ku ce za ku kara da sojoji dubu ɗaya kuma sannan dubu ɗayan nan kowanne yana da makamin isasshe ai wannan kamar kun yaudari kanku ne lalle wannan addinin su ya yaudare su a wa mai tawakkal ala Allah a duk wanda ya dogara da Allah wato ba za a masa gorin yawa ba ba za a masa gorin makami ba saboda ya dogara da Allah wanda yake mabuwayi kuma mai hikima kamar yadda dama a nan sallallahu alaihi ba da niyan yakin ma ga fito ba amma da ya zama yakin kuma gashi yadda Allah ya zo ya karfafi wannan jama'ar kadan daidai sojojin dalutu daidai adadin sahabbai kenan wato sarkin bani isra'ila da ya yaƙi da annabi dawudu alaihi salam wanda suratul bakara take gaya mana walamma barzu min rijalu tawajjuhi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin adadin sahabbai adadin waɗancan sojoji na bani isra'ila wanda fa hazamu bi idnillah wanda suka tarwatsa rundunan kafiran amalikawa wa inna allaha azizun hakim
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
kada Allah ya nuna maka saboda abin da mu ne da za ka ga yadda malaiku ke ɗaukar ran kafirai in sun zo kashe su da za ka ga da ra'ayi amran qawiyya da ka ga al'amari ne ban tsoro mai muni matuƙa shi yasa wannan nau'in ba a ba da amsar zama saboda wai amsar ya girma in yake walau da rikin da walau da rikin zalimuna من غمرات الموت والملائكة باسطة أيديهم أبدا فبجد لرأيت كذا فوز الأيمون أبو يوجع ولو رأيت لرأيت أمرا خطيرا فكان مجنون وكنت يا رسول الله لك كثير دوما الذين كفروا الملائكة لوكتن da almalaika ke kawo الذين كفروا suke ɗaukar ran kafirai walau ko anan abadan ne a filin yaƙi saboda a yaƙin badar ɗin akwai lokacin da aka zubar da gawawaki akwai wani cikin sahabbai ya ce ya ga bayan abu jalibi ya yi roɗo ya fito sosai ya da ya jina jina an masa jina jina a bayan sai manzo Allah ya ce wannan ayar yake ce ai dukan da malaiku suka masa da wannan daukar da da shi ko biya shi amma suna dukan fuska suna dukan baya suka masa rauni wannan kuma ba shi fadar ka dai ba duk inda ka ji ne ko kuma yadda a cikin da an da fada in zalimin mutum ka fara da mutum war malaikatu ba su ai akulu ba malaikatu kuma su ce ba mu ku ba mu ka ba mu ranka ko kuma kwata da kai Allah mutum zauna azabar mu yau ka kaɗe ka ta kuma da azaba ta walakanci na kuma da kuna Allah ya yara laki saboda abin da kuka kasance kuna kaɗe a kan Allah wanda ba daidai ba in an biya muku ayin Allah ku ƙarya idan ƙarya aka yi Allah ko buka ba da wata buka kan da Allah ya so annabi ke ƙarya ne kuma kun masa ƙage da ne kun yi Allah ƙage ya ce ya tsara mutunci a ƙarya ne bai tura ba ko kuntum ala ayati tasbihuna kuka da kuna je muke bayan Allah wa laqad ji'tuna qurana kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ga shi ajali ya zo muku kun zo kowanne ku ya zo muku ba shi kadai kamar yadda rana aiwa kuka ce aka je kai kadai yanzu ma za ku muku kai kadai fadarakun ma kawai na kuma ra'ayi to amma suka ba ku na dukiya na mulki na sarauta na jin daɗi na ƙarfafa masu gaji na wani ne duk kun bar su wara a zuwa can baya wa ma da ma kun ba a kun da zine zuwa kun da zina da an kun ana wasu kun shuraka ina masu cewa duk abin da zai taɓa kuma ya gama da su da su ina suke yau da shi mana zuwa su kiran su zo su kwashe ruwa da ƙarshe ƙasa a bai na kuma dukkan wata alaƙa tsakanin ta yi wadanda aka ba su da abinda kuke da'awa na zai ba ku kariya ne ya fi da ba da inda ku yi shi da na ya ba ku kariya to wannan ita wannan na cikin sukul amfani yadda mala'iku suka kashe arnan badar take fara amma ta gane in ka hada da sukul al'ani cewa dukkan ma kafin sun zo muku haka ake iyaka na kusa da shi ba su gane sai dai su ga yana ta ihu ko yana da ke doke ko yana ta zafin ciwo zafin ciwo yana zafin duka mala'iku ne Allah ta rabu fazuku azaban hari ku ɗanɗana azaba mai kuna wato tun daga wajen mutuwan ba za a nuna musu wutar su ganta balbal tana ci kamar da imam bukari ya rawaito hadisi daga wajen sai na arsu wani Allah ya kara masa yarda yana cewa manzon sallama ya musu hutuba ran da yake sahabbai ba su taɓa gamuwa da rana mai ban tsoro kamar rana yace musu fa wallahi ma min shay'in لم أكن أعرف إلا وقد رأيته في مكاني هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في الأمر كهيئة أو سنة الدجال يوجع أحدكم قال ماذا تقول في هذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن سيقول هذا محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وشرفنا أما الكافر أو المنافق يقول لا أدري سمعت الناس يقول شيء خروجي سؤال حسن حديثي ماذا تقول أنت والله ما أدري جزاء الله بيننا ممكن يا فاشي الله أنا حج الجنة abubuwa ya ce wa Allah zai jarabe ku in ku zo mutuwa zai jarabe ku a cikin gaban jarabar ne ban tsoro kamar jarabar jarabar kan zama yana cewa za a zo da ɗaya ku a nuna masa ni in ya zo ku a cikin a ce me za ka ce dangane da wannan mutum ba za ka ce wannan annabi ba kada ba ka zama wannan mutum ya ce amma nuhi aw nuhi mu'mini ko ne shi shi kan ko ka ce ba zama Allah ba ya ga shi ya ce wannan shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da bayanin Allah da shari'a muka yi imani muka yi shi kaji ni kuma na da ke ni kan ban sani ko ya kuma na da duniya ba sai ya ce ba sai ce ban sani ba ni ne na ji ana faɗin magana ne ba na ba to wannan hasala ba ce mu'minin sai a ce masa lam salih shi gaba da barcin sa cikin dama kai mutum kirki ne kafin kai barcin ya ta hau ya ta hau zai ga wani jama'a na faɗa shi ba da sai ya an za a saka da gidan da gina amma fara da suka ji dama gidan aljanna yanzu nan ne gidan da kafa da ke shi ke fa yuwassa a cikin kaburi qadru sabina zira sai a yanzu wata kaburi da wannan zira da ka munafiki ko kai kuma ce ban sani ba to yi da ban sani nan ba a nan da rabar shi kuma aljanna za a fara da masa da nan ne gidan da wannan ba ga nan ma ba fa Allah ya yi kuma da wuta tana ci balbal azabar maliki kenan to nan za a sai amma kabarin har hakan karin su hatta tattali fa azlamu har sai hakan karin su suke kuna haka saboda ba su rana da ke to ba duk wannan ma
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام عبيد
ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك كما انتم يا عذاب الشيب والقول تقول هارون كلما نجد جلوده بدلناه جلودا غيرها لماذا كما انت لماذا يا رب يجري يذوق العذاب ga azaba mai ci barka in namun jikin ya je ya kone Allah ya sai mutum ya masa bakin jikuna kamar da za wani don da gidan su ci gaba da nana sai ce wannan ayyukan su na hannunsu zalika kuma hajjar da zai yi wa ana za a yi da zalika da kan abin da hannayen suka jawo muku ne Allah ba ya kasance mai zalunta ba ya ko kaɗan ba ma ba na yawan yin zalunta ba Allah baya zalunta ba ya ayyukan su ne imam muslim ya rawaito hadisi wajen sai na abu zarri al-jibari Allah ya kara masa yarda abu zarri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa Allah yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi yana cewa ya ibadi kullukum alim إلا من كسر فاستكسروا أكسروا يا عبادي آه يا عبادي إنكم آه أكثر قلب أفجر قلب للمبايد ما كسب عليكم شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صحيح واحد فسألني كل واحد منكم مسألة له أعطيت كل المسألة له ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أرسل في البايع يا عبادي إنما هي أعمالكم أوتيها ثم أوتيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ما زال ربنا الله يا شيخ يا أبينا إنا حرمت ربنا ذلك daman zalunci ba tsoron Allah ba zalunci ba zai taɓa yiwuwa a kan Allah ba don ta'alilin zalunci shi ne tasarrufi cikin abin da ba naka ba shi kuma Allah babu ma abin da ba naka ba ba mana ce ya yi tasarrufi da shi don haka na haramta wa kaina zalunci na sa shi a tsakanin kuma haramun kar ku zalunci juna ya ku bayyana dukkan ku tsirara kuke ku nemi sutura in ba mu sutura ya yi ba ji kullum jayin fasadin a dukkan ku yunwa kuke ji ku nemi abinci in ba ku abinci ya yi ba ji ya ku ba ina kuna zunubi dare da rana ni ko kullum gama ta zunubi ne ke yi ma dare da rana ku nemi gama da mana in gama ta musu Allah mun nemi gama da musu sannan ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanu za su zama zuciyarsu ya zama mai kyau kamar zuciyar abubakar wata idan na buhal aska ala aska ɗan jirgin ruwa yi zuku kamar zuciyar abubakar wata idan na buhal aska a wajen wajen idan na buhal aska da zai yuki ma da wani zakka da ya zama kamar zuciyar abubakar saboda kyau da tsoron Allah ba zai ƙara komi cikin mulkin Allah ba ya ku bayina da na barkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku zuciyar ku da zama mai muni kamar na Abuja ya abjad kan garjin to hakan ba zai rage komai cikin mulki na ba ya ku bayina da na barkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za ku tsaka wani tudu kowa ya roƙe ni abin da ke kana ba kowa abin da yake so ba zai rage komai cikin mulki na ba sai kamar na sa allura a cikin ruwa in an ɗebo in allura ta rage wani abu lallai an rage wani abu ya ku bayyana ayyukan ku ne na ma yi a amalin ƙosiha nake ƙirƙige muku sun ma'awarci ku iya sannan nake saka muku da su wanda ya samu kai ya gode wa Allah wanda ya samu saɓanin haka kuma kada ya zargi kowa ya zargi kansa to shi yasa zalika bi ma qaddamat aydikum وعن الله الا ليس كذلك لان
كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب كمان العهد mutanen fir'auna su dai kafirai suna kama da juna wajen taurin kai da bijirewa Allah da tawaye wa kamanninsa da bijirewa annabawansa kaman al'adan mutanen fir'auna wanda ne min kabilun an ce al fir'auna ba yana nufin wai dangin fir'auna matansa da 'ya'yansa ba a'a kafiran kiddawa na misra da suka bi kan kafirci saboda yana ce fa ma amana bi musa illa zurriyatun min qawmi ala qawmin min fir'auna wa la ya'lamu wa inna fir'auna la alifi dal wa inna min al muslimin cewa ba a samu wanda suka yi imani da fir'auna ba sai yan kadan a suka imani da musa ba ba za mu ga nan sauke ɗan kaɗan cikin jira Musa da Bani Isra'ila ba wai da Musa ba a gamsu da ba su saboda tsoron Fir'auna da mutanen da kan su ne a kadabi ayyukan da kamar yadda kitlawa mutane fir'auna kamar al'adar kitlawa mutane fir'auna wannan zina min kabri da waɗanda suka zo kafin kitlawa wanda surar zalil al'araji ta ba mu labari tun daga annabi nuhu da mutanensa annabi nuhu annabi zalil annabi shu'aib annabi nuhu annabi shu'aib annabi musa aka ci fita da labarinsa to shi ne aka mana karatu baya cewa kamar yadda al'ada mutane sun hauka da wani su zo kafin da ba kafin mutane da ba kamar wani aya ce na shi kan su a yi Allah fa a kan namun gudu ne sai muka kama su da laifukan wa kullum a kan na da zambi wa min man arsala alayhi hasiban wa min man arsala bi sayha wa min man katabna bi arda wa min man azarna fir'auna sune man azarna kaga duk waɗanda suka wanda zina min qablihim sune fa minhum man arsalna alayhi hasib kaman ka tara ne misali a a fa amma samu qawlu billahi wa amma adu qawlu billahi sabbi al-ayat a a ka tara annabi lutu kai su aka ce su aka mutane hasibat nan kana ta tsaiha kafir annabi sallallahu alaihi wasallam ba da sai haka fa Allah bidari jahi kafir annabi shi abu kuma ba da rubu sai ba da bidari jahi ah wa min ma mana suna da wani maka sai wani maka suna da arba a cikin akwai waɗanda aka nitsar a bayan kasa kamar karuna da mutanen sa ba da kasna biyo da ne arba wa min ma agarana fir'auna kenan فاعتدنا وجنود من الله في اليد وجنود الله الظالم فاعتدنا آل فرعون وكل كان ظالم بدعة والذين من قبلهم كفروا بآياتنا فاعتدنا بجنودهم إن الله قوي شديد العقاب الله من أرضي يكرسي تبعي إياك shine amfanin kawo sunan da na kira nan Allah wato wani irin karin jini ke da shi ya wuce tunanin da shi shi ne ya ya nakka wasu saboda girman karfin cewa karfin bai da iyaka kowa ya san karfin Allah bai san komai ba dangane da abin da wato dangane da abin da bai sani ba dan wanda ya sani bai san komai ba da haka kauyin wani karfi ne Allah yake da shi ya wuce hankalin da shi shadidin ka mai tsananin hukuma
ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك بأن الله إن الله لم يكن غير نعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك saboda haka kace yake shi Allah ya saba wato baya Allah ya saba ya rasul rai ko kai abokin magana da yadda Allah al'ada ta saba bai canja ni'imar da yake bayan lam yakun mugayyira ni'imar da Allah hatta yubayyiru ma da amsu sai su suka canja ina la la yubayyiru ma da amsu hatta yubayyiru ma da amsu إذا أردنا بكل سبحان فلا مرد له وما لهم من منوال إن الله يبيننا تو sai sun canja ne ma'ana sun mata mutunci sannan ne zai canja ni'imar ta zama ni'ima ta zama azaba amma baya canja ni'ima ya bai sai da biya ta zarafa ba ma sanan kadiyata kana kanita mutmainatan ya iya rikuwa daga cikin makana fakar farar da addini sannan sai fa azaka Allah libasal ju'i wal khawfi bima kan yasma'u cewa Allah ya buga misali da wata babbar al'ayya shine garin Makka kenan ariyatan aminatan kuma innatan ariya al-tajjiya ne ruwa har cikin tana zuwa mata daga ko'ina ba ta noma mutane maka ba sa noma amma a jiki kowace iya na kama daga ko'ina sai ya zama faka farar da ake zai kaga hata yi zai ruwa da wani sai suka kaji to neman Allah kaga sun canja kenan to me ya Allah ya ce musu fa azaka Allahu libasa al-jinn wa al-khawf canjin da Allah yake kawo kenan bayan su sun canja fa azaka Allah libasa al-jinn wa al-khawf ma kanu yasnauna hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim Allah ne ji ne kuma masani
كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم وأكثروا الله وأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأهلكناهم بذنوبهم فأصبحت الصحابة كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأهلكنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كذلك آل فرعون ذاك أنا ترى كمن لأن آدم كان فرعون فإن الله يبان بسنة كرمان كأرقان tun daga bakar har nasin babu misalai da yake guda da na fir'auna da na adawa fa adam fassara min ajli ghayra qala man ashaddu minna quwwa shi yasa wa annahu alaka adam ula wa annahu alaka adam ula wa sanudu kama wa amru min qabli أسلم وأحسى والمسك كتار فمشى فمشى فجاء إلى السماء هذا الذي cewa daga adawa sai ta kawo to tun da kafiran maka girman kai suke a nan shi yasa Allah ke nana ta dai al'adar mutanen da suka wani wannan wannan shi ne na kabi da su suka yi kazzabu ya ya ce rasu sun kasa cewa ayoyin wajen su kamar da aka kasa su a aji yadda kafiran annabi suka gane cewa ya ce musu ba da shekara dubu a mutu da ya ba da haka kan haka kaza aka nikar da su da ruwa kaza da su ma abu amma ka ta yaki hukumuri ku fa hukumuri na su ma ruwa aka kankan da su da mai ke iyalan da kama na mutane da kama ka dubu da ya tarfi duka kaza sun kayar shi a ayyukan bacci su ba fa akadna fa alakna mu bi duka halakar da su da zunubansu وكلا أكلنا بذنبه وأغرقنا آل فرعون مكة نبدا فرعون ده مكان تأثير الله أجسم وأجو البحر الأحمر دوك أنا تلقى الكسوم بحر الكسوم وما كان تلقى البحر الأحمر أغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وكل من فرعون ومن قبله من الكفار zalimi wato dukkan su da fir'auna da kafin da suka kafin shi din sun tabbata a zalimai a wakullun kanin zalimi wato dukkan su a zalimai ne kowa ألا كما تقول ذلك نعم نشر الدواب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب وأتؤتك الدبور ما يدب على الأرض ba a taɓa dabbar da ta kai a wajen Allah wani yana iya auna a nasa mara mai shi gara kare da kyauki gara da yaki da kare gara dila gara kyanwa to shi za ce inda Allah ya wurin Allah a wurin Allah ba dabbar da ya fi muni a wurin Allah gaba ɗaya kama allazi na kafar wadda suka kafin cewa saboda sauran dabbobi sun san masu kowane dabba ya zan mai bashi abinci ya zan mai zuba masa ruwa kwanan bayan wannan ake ya karanta mana yana cewa ya ga wani yana yana wasa da 'ya'yan zaki aka tambaya ya tambaya aka aka ce ai tun suna yara shine ke raba musu abinci sun saba da ingiza ba sa ci don to amma shi kafiri bai san Allah da ya yi shi ba Allah da yake bashi numfashi ya bashi abinci da ya zama da Allah yake da Allah yake ya san Allah yake kafircewa wa kana kafiru ala rabbihi yahira kafiri kullum goyon bayan juna suke yi wajen yakan Allah a ina da dadin da da kai ba ko da yake wannan tsakanin da suke imani
الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
الذين عاهدت منهم ثم يقولون آدم في كل مرة فهم لا يتقون أكاشرا ما وأن تكوني ولن تكي القول بك يا رسول الله أو كيف كيف أو كيف قريبا أو كيف النبي لا ما كبيروا بدا أكل نيو دواء مدينة سؤال سؤال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم duka guda uku nan ba wanda bai ci amanan manzon Allah ba su ya karya alƙawarin zaman lafiya ba duka kafiran makka annabi rabar ya rubuta hudaybiya ko hudaybiya su ma shekara ta ta ta shida aka rubuta da ke ne cikin watan ƙa'ada annabi ya zo da ruwa kana cikin kana shida aka ta rubuta rubuta alƙawarin ya rubuta ba iya zo shekara ta bakwai ya rubuta ba cikin irin wannan wata da zuwa ya bayan ya imra alaihi salatu wassalam sai kuma bayan nan ba a shekara ba sai suka samu wannan alƙawari suka yi maka wani zikiri suka yi wani kuma suka rage alƙawari wanda shi ya ce kuma mata alladina aka yi wanda take alƙawari su kullu kuma ya kullu a haka sannan sai su warware alƙawari في كل مرة أقول الكرم حتى أقول الرسول الكرم فهم لا يكتفون الراسة ولا الراسة ولا طبعا الكرم
وإما تثقفنهم في الأرض فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تستخدمها مسلمات فشرفته ما خلقهم أهلهم بالبشرهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد السماء الحور يا ذلك من السماء الحور إذن صار Allah ya kaɗa ka da bangon yaƙi wata rana ka samu ka kama su ya rasu da rayu ka samu dama a kansu to ba shirrikin ma ka kawo ka musu hukunci mai tsanani da zai koratar da duk wanda yake bayan zai yaƙi wato za ka yi ta tuntuɓa na ce sako a fili cewa duk wanda ya yi muka yi da suka yi wata shi ma ba da kawai wato ka yi izina da su wajen musu azaba wajen in kisa ne kama da sauransu don da don na baya da su su anan Allah ne ke koya mu zama a cikin mutum sama da kuma wato darussa na shugabantar yaƙi a matsayin sa na shugaban daura da kullum shi ya za a yi da mafiyan da kullum an yi alƙawarin su jinin sa shin za a yi nuna musu da duba ne ya ibun nan su can zuciya da sauransu a bari su ɗauka mutane daura ne suna musu da ke a wannan sashen da mutunci abin da mutunci ya koyi abin da shugaba zai yi ya kafa darasi da waɗanda su kuma ba a da kafa ba da wanda yadda na baya wannan sako na kirkishi na ganin yadda aka yi wa wasu da suka a alƙawari zai sa su kuma su sha jinin jikin su gobe ba za su taɓa mafarki ta da tunda da kuma rashin wato su ya mutane da suka da rama ba sajadin liman kan kan wato ka kora na bayan su da yadda hukuncin da zaka mutu da kora da bayan la'amar da suka tsaro da su da su
فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فإما تخافن من قوم خيانة فانتظروا على سواء إن الله لا يحب الظالمين to shi kuma duk ma lokacin da za ka jirgeniyar ko ayyukan jirgeniyar kana jin shakkan kana tsoron waɗannan ba da gani take take musu in an duka jin saba a baya to saba alƙawarin da za su yi ka ga alaman take take su gani suna jin saba maka alƙawarin kar ka su take kiyaye su saba fanzir ilayhi ala sawa ka watsar musu da maganar alƙawarin cewa ka yi kilayin yake a kan da babu alƙawarin da lafiya inna la la yuzu khair Allah ya yi kuma su amana ma Allah ya ce ba mu ka ga bar da nan ke ko wanda Allah ya yi kuma su amana ma shi ma yake gudu ba da ka ga bar da nan gudu mu ki inna la la yuzu khair ana baya kuma ba su amana da haka ya ce karka ka ji da su har ta kai ga yi wani abin da su da ta amma ta ga ta ke ta ke suna son amana ta watsar musu cewa da yanzu ba ku abin da ke tsakani da ta kuma idan ana da su mai
ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا تحسبن الذين كفروا كفروا كفروا إنهم لا يؤمنون يا رسول الله وجدت من الغرام كما حدث ما كان الحسين ولا تحسبن الذين كفروا كفروا يا رسول الله كما أوصى شيء وأوصى أنك يجب إلى سوء جوابه لا تقول إنهم لا يؤمنون وما أنت بمؤمنة الأرض وما لكم من يجب ولي ولا نبي فذاك الذكر سيري وعلنا سيري وكم سعى فذاك فجاكرا الله يكام الله وعليكم الله يكام
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من فآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
وعلمت لهم ما سألت من قوة ولباس الخير تريدون به عدو الله وعدوهم وآخرين من دونه لا تعلمون الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ووفى إليكم وأنتم لا تظلمون وعلمت لهم ما سألت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إليك تلك وشور رسولك kuma kira da dukkan shugabannin daurori wani nuna hukumu ta yadda mafasa a cikin gwargwadon iyakar jiki wato wannan aya ya karɓa musulmi tana cikin manya-manyan mu'ujizoji na alƙur'ani ko mu'ujizoji na manzon a yau siyasar duniya gaba daya ta kewaya ta kewaya ta dawo kan wannan aya gaba daya har wanda ba su yarda Allah na nan ba ba su yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun ce wa sun dai dawo kan wannan koyarwa har yau tun da ayan nan ta kuma har kiyama ta tsaya ba a taba daula a duniya ta zama su bambawa ba sai amfani da koyarwa ba a taba ko min ka ji daula ko ta ce ba Allah sai ka ji ta ji wannan umarni da Allah ya ba wannan ayat ba ta da kari ba ta da wanda ya kari ta ba ba har wanda suka ba Allah sun yi imani da wannan ayat suka fi da saboda cewa yi wa an yi tulan mutu ta da dinami masaka su iya kurewa karfin su me za ku zana musu mutu wata na karfin soji da karfin yayi to cewa karfin sojin nan a yau daular da ta fi kowace ƙarfi a duniya ita ce amerika babban abin da ya ba ta ƙarfi babu kamar ƙarfin makami kaga kenan duk umarnin wannan aya ta ɗin kowa ƙarfi cewa wa aijulan masalatun min kuwati dan Allah wai Allah ya ba mu maganin shawarwari in muka isa wani shakan ba zai warke ba ne ku ba amsa ba zai warke ba zai warke in kace da mu musulmi ake ko ba mu aiki da shi ba yau ga wanda ba za su Allah su aiki da shi yau duniya ba su aiki kuma mutane da karfin soji wanda ba iya karfin kure shi yasa defense budget na Amerika ya fi na kowace ƙasa a duniya wato kuɗin da ake ware wa tsaro ya fi na kowace daula a duniya kuma yau ba daula da ta gaishe dan ne ta yi koyi da wannan aya kuma mai fi mata ƙarfi a yawan kashe kuɗi a makamai babu kamar china a yanzu zai sannan ka tura sauran ƙasashe to za ka ga ake mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan duniya ta so karshe ta zama daki ɗaya aka zama aka zama globalized world duniya wata ce kamar kauye kamar daki ɗaya ko guda ko guda sansani ɗaya na duniya sai ya zama kenan wanda ya fi ƙarfi shi ke da cewa shi Allah ya san nan za a dawo shi ya za ce wa yi dulan matsatsu min wani nan yana yi da dauloli ne tabbas ba wai ni da kai kowa ya ke samu gwani da baka da bindiga ya yi a a daula daula da gwamnati ai lokacin ba ai ayar ba ta sauka a maka ba dan bai a maka ba gwamnati kana jin daga baya da ilimin ya zo Allah ya saukar su ba a'a ba a saukarwa al'umma da ke wata su nemi kanin su aiki ke za duk surorin maka da ayoyin maka ba ayar da sai umarni a ɗau makami a adana dan ba gwamnati a barka shi kuma shani ajiye makami na gwamnati ne ba na jama'an gari ba ne ke za sai a madina inda yake akwai gwamnatin mutum ita gwamnatin musala sallallahu alaihi wasallam sai ke da waye kulahun ku tana da musu matsala su iya karfi min kuwati na karfi na wato iya gwargwadon karfin ku min kuwati na karfin ku to a nan wurin cewa wannan ya sa cewa za ta ga duk ƙasashen da suke security council a united nations dukkan ƙasashen da suka fi ƙarfi ne ko a makamai a duniya za ka ci kasashen guda biyar da da amurka da ingila da rasha da china sai kuma wannan france su biyar su ne kasashen da suka karfi su ne suke da fahimtar cikin biyu to za ga kowanne su ya kai matukan karfi a makami da duniya wannan musulun ƙur'ani ya nuna cewa ashe karfi a ƙarshen zamanin zama gurgurin ƙarfin mutum da guri za a saurare a zauna a tattauna shi a yi muhawara shi za ga ƙasashen su ƙoƙarin samun makaman ma cewa ake ba ana ganin kamar su zago zaci a zauna da su a tattauna da su irin koriya a yi shawara a ji me za a yi ba ka da ikon a zauna da kai ba ka da ikon sai dai a baka umarni kawai saboda mun kuwacin wa mun ribatar sanya imam muslim wajen fassara wannan aya ya rawaito hadisi da gwamnati sallallahu alaihi wasallam yana fassara kuwa a nan min kuwatin da arrami arrami har yana nan har har don Allah yan uwa billahi alaikum yanzu kan yakin da ake yi na kasashen duniya ne yanzu shin da takobi ake ko da harbi ni zahiri ta kuma ni zahiri ba idan ma idan ma biological weapon ko ɗaya makana weapon har ba shi ake ko ba haka bane na harbi ne ko ba harbi ba ka ga manzon Allah da gobe sallallahu alaihi wasallam cewa dai na harbi nan gaba ƙarfin soji na duniya zai dawo kan harba wani ya yi ƙarfi daga nesa za a amma wani ko a harba wani ta ga wannan mujizan Qur'ani kuma gashi yau da waɗansu wanda ba musulmi ba suka amfani da koyarwar Qur'ani gashi sun fi ƙarfi sun fi kowa ƙarfi saboda tattalin karfin da Qur'ani yake mu'ayyidu da musu a tafiya wa dogara min kuwaci wa min ribatul kai na na ƙarfin soji na harbi wa mulkifatul kai da tanadi na ɗaurin dawakai waɗanda ake zuwa yaƙi da su a nan kuma in zamani yanzu ne zai zama wato dawakan wato irin motocin nan masu turke wanda ake yaƙi da su motocin amurkan da sauransu da sauran kuma a sauran kayayyaki na yaƙi na sama da na ƙasa ba sama da yi wato mirbatin sai duk wani equipment duk wani jirgin equipment na yaki da za a tuka a ƙasa ko menene ya shiga mirbatin sai duk wani military equipment duk wani military hardware duk wani military hardware da ta sama ake amfani da shi shi kuma ya shiga min kuwatin da imam muslim ya rawaito mana hadisi annabi ya faɗa shi da ne da kayan harbi dama duk ba wani hardware na yaki wanda in dai ko ba kasa za a tuka shi ba ba kuma ta sama za a harba shi ba ko akwai babu da haka min kuwatin na sama sai min ribatin sai na kasa to Allah mutanaji makamin nan dan amfani da shi ko bai ce a'a ba dan amfani da shi ko da sun ji a duk wallahi ba ba don amfani da ba don firgita makiya Allah ko makiyan wato cewa kawai a san kaga ko yanzu siyasar duniya cewa daura kaza an san tana da makami iri kaza wannan ya ba wa duniya tunani wani irin zama za a yi wani irin tattaunawa ya kamata yi dan an firgita an san tana da makami tana iya tada hankalin duniya to kaga amfani makamin ƙur'ani na nuna ba amfani da shi ba a tsorata makiya Allah kuma makiya makiyan ku makiya tun yi rafi a duwan layi wa a duwa ko amfani da shi cewa an san gana da shi ma kawai to kawai da cikin kulob na manyan ƙasashe da suke da irin wannan makamai da wani to sai zama wannan karatu ne da Qur'ani ya bayar ma kasashen duniya gaba ɗaya musulmi a farko da mu musulmi muka yi da Qur'ani cewa abinda kowace daula a duniya karfin makamin da ke defining karfin faɗa a jinta a duniya shi ke defining yadda za a hulɗa da ita wani irin mu'amala za a yi da sauransu tun muna ji a duwar layi wa a وآخرين من دونهم sannan akwai waɗansu a ciki waɗansu daban da waɗannan makiya Allah ka jire da kiyaye da su munafikai kenan ومن ما ورد من الأعراض المنافقون من آدم ومن ما سوى من بعد إذا جاء هناك أن الناس مرتين ثم يرجع إلى هذا العظيم وتقول لك أن منافقين أما سنا tsoro cewa su ji kawai suna da makamin zai ba su tsoro ko kuma ta yi wata kasa ta zama neutral ba ta cikin yaƙi nan ba ta kowane bangare amma cewa ta san ana da makamin da tana kinka tana shirin kawo ma haji kasa da cikin da nan da sai mu amala da zai shi amfanin makami a koyar Qur'ani na wannan aya irin manya-manyan makamai na ƙayyadai amfani sai da tsoratar ba ba amfani da bai ce tattunu na biyu a duwar lalata a a turi bai ce don kashe maƙiya Allah ba a kurazan maƙiya Allah ba kisa ba ba kisa ba ku raza cewa kuna da shi kawai ba ba kisa ba ka ga amfani ba kamar a san tana da shi kawai sai a saurara sai zama a sanin zaman da za yi to yi za ka wani jirgin kasashen duniya da kasar gada Allah ba ma da suka ɗauki koyar wannan ayan irin su Amerika su Rasha su China yau ga shi kowa tsoron su yake dan alƙawarin ayar in dai aka yi amfani da karatun turi guna su za a tsoron da kowa to karatun an ba musulmi ne ba an ba karatun ne amma musulmi duk da sauran aiki da shi sun kaza wanda wasu suka ɗauka suka aiki da shi ga shi ya musu amfani addu'a Allah ya wasu ku wa akarina min dunihim la ta'lamunahum a akwai waɗanda ba kuma san su makiya ne ko makiya ba suna nan suna koye ba ku san su ba shi Allah ya san su Allah ya alamu Allah ya san su wa ma tuntu min shay'in fi sabilillah wa shuru ba abin da ba wani ciyar wanda za su musamman da Allah ba sai yi mai ne kuma an da su ba sai Allah zai biya ku lada cikakke kuma Allah ba zai tauye muku ladan ku da ciyar ba
wa سميع عليم
وإن جنحوا للذنب فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم kuma sannan in bayan a matsayin ku na daula kun tanadi makami mai ƙarfi wanda babu kamarsa don ratar makiya a lokacin ne za ka iya shiga negotiation da wata kasa don kana da makami amma in ka shiga baka da ƙarfi ai umarni za a baka ba negotiation za ka yi za a gaya maka abin da za ka yi to za ka kasashe masu ƙarfin makami yau a duniya ma ba sa son shiga yaki ba sa son shiga yaki ke ke ba sa son za su ji sun zo a zauna a yi sulhu amma makamin su na na aiki kaga wannan da ke ba su ba su matsayin an zo tattaunawa wani in martaba za a ba su da an san suna da makamin su ba yin da na wani sanni in an zo tattaunawa da zaman lafiya suka karkata zuwa da zaman lafiya ya rasu da layi fajinaha kai ma ka karkata zuwa da wuri wata wakkan Allah kai dai ka dogara ga Allah ba wai ga daɗin baki da za su fito wajen tattaunawa ba ko al'aura na ƙarya da su amma kai dai ka ka dogara da Allah ka karkata wurin zaman lafiya innahu da shi Allah huwa samiul alim shi ne ne kuma shi ne mazo
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريد أن يبدأوك فإن حقك الله هو الذي أيدك بنفسه وبالمؤمنين يا رسول الله وإن يريد أن يبدأوك إذا كنا صلي يوليك أشجع الأول من الدنيا sannan daga ba su zama alƙawarin wa inna haqqaka la Allah ya isar maka Allah ya isar maka zai baka magani wannan nan kuma ana biya shugaban kowace ƙasa a duniya cewa idan zai shiga yarjejeniyar zaman lafiya da kowace ƙasa ba zai shiga da sakakkiyar zuciyar akwai yiwuwar ba za a ci amana ba akwai possibility na a ci amana shi yasa ce wani individu an yadda kuɗi sun so su ci amana ka kuma ba za mu yi ba kana fasari an shirya wa haka fa inna hasbaka la Allah ya isar mata wanda zai ayyada ka binas dole mu'min wannan karatu biyu yana yin shugabanni ne na kasashe da jawloli na duniya a da farko musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata kalibobi da suka zo bayan sa da musulmi da musulunci daga baya kuma duk wanda da kana tafiya amfani da zai ga amfani da kai da kuma da baya yau dauloli kasashen duniya da suka karfi ba wanda ya kai su aiki da wannan karatu kullum defense budget din su ya fi na ko'ina ya fi kowane budget a duniya saboda ma'ani tulawun mastafa su watan wannan da ba ta kai kaga ba su yadda da aya ba su yadda da manzon Allah ba amma sun ɗauki koyarwa sun yi aiki da shi kuma ya mutu amfani yau ga shi da abin da suka mutu a duniya muna ji muna gani don sai don sun fi wani ayin Qur'ani ko da ba su suna yin Qur'ani ya zama tunda suka fi ƙarfi a kimiyya na soja da kimiyyar yaƙi ya zama nan ne ake aure ƙarfin ƙasa da ƙasa to ko da sun za a yi ta aiki da ƙarfin ƙasa a misali a wani da ya shauka in su zo su zaure ya su zama ta inna hasbakalla ta ni wanda wato kai Allah shi ne mafificin lamarinka huwa da zai ayyana ka da su Allah ne shi ne ya fi ka ya ƙarfafe ka idan su ke taimakon su kana maka bayan ya maka mutum ya karfe ka har aka samu karfi ya ba ka nasara kan kasar makka wani mumini daga kuma muminai ya taimake ka da karfi da taimakon ya da kuma muminai wanda suke da imani da su
alhamdulillah Allah ma da ya Allah ma da
آمين آمين آمين آمين فاتحة وسلام القاسم